بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1440 wanda ya dace da 8 ga watan Disamba shekara ta 2018 lissafi na Turawa za mu dora kan inda muka tsaya insha Allah a cikin karatu wannan littafi mai albarka na Sahih Bukhari kamar yau za mu tashi ne a babu ghazwatu zati salati haka ne to mu je mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى غزوة غزوة ذات الصلاة وهي غزوة مخزون وجبار قال ابن اسماعيل بن ابي خالد وقال ابن اسحاق ان يزيد عن عروه هي بلاد بنيه وعذره وبني وبني السيد قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن عبد عن ابي عثمان ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعث عمرو عمرو بن العاص على بيت على بيت ذات الثلاثه قال فأتينا فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من؟ قال عمر فأتى فأتى رجالا فأتى رجالا فسكت وسكت مخافة أن يسألني في آخره
طيب wannan yace babu ghazwatu zati salasin wannan babi ne da yake mana magana akan wani yaƙi da ake ce da shi zatu salatin an yi wannan yaƙi ne a watan jimada al'akhira shekara ta takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi shekara ɗaya da wani abu kafin rasuwarsa aka je wannan yaƙi din an ce da yakin zatu salafin ne saboda kafiran a lokacin da aka je yakin sai duk suka daure kansu da kansu da sarka dukan suka tattamke jikinsu da me da sarka wai dan saboda kar ma wani ya gudu kar wani ya gudu a cikinsu suka tattamke kansu da sarka shine ake cire ta zatu salasin ma'ana za su sun tafi da jarantarsu da nuna ƙarfin kuma ba wanda zai gudu don su yaƙi da musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa wasu kuma suka ce a'a akwai wani ruwa ne a wurin da ake ce da shi wato salis ko salsal ana ce da ruwan salsal to shi yakin an yi shi ne a kusa da wannan ruwa yasa ake ce da shi zatu salati alayi hali yaki ne da aka yi shi dab da barin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato duniya kenan an yi ta bayan zatul qura kamar yadda muka karanta asira tafiyar wurin wurin da aka yi wannan yakin da madina tafiyar kwana goma ne tafiyar kwana goma ne kuma kamar yadda na faɗa a shekara ta takwas aka yi wannan yakin wasu kuma sun ce shekara ta bakwai malam imam bukhari ya ce wahiya ghazwatu lakhmin wa julan shine yakin da ake cewa na lakham lakham din kabila ce babbar kabila wanda suke dangantuwa zuwa ga lakam sunan lakam din sunan mutum ne malik ibn adi ibn al-harith ibn murra sannan kuma akwai juzam juzam ɗin ita ma wata kabila ce babba wanda suna dangantuwa zuwa ga amur bin adi wadda ɗan uwan lakam ɗin ne a bisa zance da ya fi shahara kenan ghazwatu lakmin wa juzam waɗannan kabilu ne guda biyu manya-manya da su ne aka yi wato yakin qalahu isma'il ibn abi khalid inji imam bukhari وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة ابن إسحاق يشهد غيري دقى عروة ابن إسحاق شيني صاحب المغازي محمد بن إسحاق دقى يزيد ابن رومان مشمم مدينة ني دقى عروة شيني عروة ابن الزبير ابن الأوام يشي هي بلاد بني بلاد بني معنى ولن ذات السلاسل إن zatu salatin din gari ne na bale shi ma dai wata kabila ce babba da ake danganta zuwa ga bali ibn amr ibn al-haf ibn qudah da kuma wato uzra ita ma wannan uzra din ana dangantuwa tana dangantuwa ne kabila ce ke dangantuwa zuwa uzra ibn sa'ad zaid ibn zaid ibn layth kuma suna karewa ne zuwa kuza'a da kuza'a da banil kain da banil kain banil kain ibnu shi'a ibnu shi'a Allah ake cewa ibnu shi'a Allah to duk wannan dai ana so a gaya mana kabilun da su ne aka haɗu aka yakin da su malam yace حدثنا إسحاق إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان دقى خالد الحذاء ابن مهران دقى أبي عثمان شين عبد الرحمن النهدي وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يعيك وأن صحابينا شهرزي النظام بيان إن شاء الله ينزأ كان يجن أتقيشي صحابين دي تورا دين شيني amru bin al-as sai dai kullum shi imam bukhari bai mai da hankali akan bayanin yakin ba shi ya mai da hankali ne akan wani zance da aka faɗa wanda shine ya cika sharaɗinsa da ƙa'idarsa a cikin babu amma ya yi ya ce gazuwata za ta salata kai ka kai ka ce bayanin yakin zai amma ba yakin ya yi bayani ba wani sako ne yake so isar wanda ya kawo mana cewa annabi ya tura abu bin al'as amru ibn al'as akwai abdullahi ibn amr ibn al'as to wannan amru ibn al'as din ne baban shi ne ya kafa masa tuta ya bashi ya tura shi jeshi za ta salatin wannan wato yaƙi da za mu yi bayani yanzu mutum ɗari uku ne annabi ya haɗa masa runduna mutum ɗari uku kafin nan ya ce da ya tura shi ƙala fa a taitu fa ƙultu ayyunan sahabu ilaiki yanzu an tsallake maganar yakin bari mu ƙarasa hadisi sai shi Abdullahi dan Amr ya tambayi Annabi ya tura a kira shi yazo zai aike shi zai tura shi aiki kawai sai mai wata tambaya ce ya manzo Allah wai a duniya wa ka fito ne ayyun nasi ahabbu ilayk duk duniya wa ka fito amma an kawo mana wannan hadisi ne dan a gaya mana a yaushe wannan tambaya ta faru lokacin za a je zati salatin to shine wannan tambaya shine tarihin hadisan kenan wa ka fito ne kawai sai annabi ya ce Aisha Aisha ya fito yar gidan sayyidina Abubakar sai ya sake tambayar sai ya ce wa min rijal a cikin mazafa sai ya ce abuha babanta ya fito Aisha ya fito a cikin maza kuma ubanta ya fito mahaifinta Abubakar sannan sai ce sai wa kuma sai ce sai Umar ibn al-Khattab shi Amr bin al-As yake ta fa'adda rijalan manzo Allah ya irga wasu mutane yace wani yace wani yace wani ina ta tambayar sa sai waye ina tambayar sa sai ce wani ina tambayar sa sai ce wani yace da karshe dai kawai sai ne shiru na kyale annabi makhafata saboda ina jin tsoron an ya ja'ala ni fi akhirhi kada annabi ya zo lissafa ya sanya ni ne na karshe to an irgo abubakar an faɗi umar an faɗi waye an faɗi waye an faɗi waye duba a faɗe shi ba har yanzu sai ce sai na daina tambayar me yasa na daina dan kada a sa ni a ƙarshe in zo bayanin hadisin a ce ni ne ma na ƙarshe wanda annabi ya ce kawai sai na kyale shi kaga gwanda da ya shirin ai ina eh kwarai kuwa yi wallahi kwarai kwarai kwarai da gaske ya so ya ji shi a ɗan farko farko haka dai kuma dai sai annabi ka san lissafin manzo Allah na daban ne wani lokaci sai bai lissafo da shi bare sai sai sai na hakura kawai dan kar ma a je a jefa ni a ƙarshe kawai a wajen falala a riwayar Imam Bukhari ya ce fa dus nasi annahu sai na zantar da raina cewa ya tura ni a ba ni sunan shi na zantar da raina cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tura ni akan wasu mutane ba in je illa saboda matsayin da nake da shi abun mamaki shine lokacin da annabi ya tura shi ya aika ya kai aika shi cikin rundunar ba akwai abubakar da umar amma sai sai annabi ya ce ya ce kai ne shugaba ba ku gane ba ko yanzu ana maganar falala an ce waye ko ne aka irga abubakar aka irga umar aka yi kaza aka yi kaza yace da na ji wani abu a raina kamar ko za a sa ni a ƙarshe sai na ga to ai ni ma yanzu nan da annabi ya tura ni in zama shugaba a yakin nan kuma akwai abubakar da umar suna ƙarƙashi na ka gani kaga wannan yana nuna shi ma wata mai wata falala ne za mu zo mu karanta isar yakin za ku ji abin da ya faru akwai abin mamaki kwarai da gaske a ciki sosai ya ce saboda matsayina ya mu wannan shi sa ma a wata riwaya ya ce saboda wannan matsayin na ga yaya za a tura ni yaƙi in zama shugaba alhali akwai su abubakar da su umar a cikinsu ya za a yi haka to shi ne ya zo ya ce wai manzo Allah wai ba ka so ne wai kun gane wai wai dan ya dada tabbatarwa shin yaya maganar matsayin sa din nan da yaga har yanzu annabi ya tura shi wani musamman wani assignment Abubakar yana nan ba a kai shi ba Umar yana nan ba a tura shi ba wane ne yana nan to shine da ya tambaya annabi shi ko manzo Allah ya yanka masa wannan amsa ƙwarai kuwa sarki ƙwarai kuwa wannan siyasar annabi ne sallallahu alaihi wasallam wato yakan ɗauki mutumin da ana ganin cewa bai kai wane da wane da wane falala ba amma a wani annabi a wani abin sai annabi ya ɗauko shi ce kai kai ne shugaban kaza saboda wata falala da yake da shi a wataƙila wannan sauran ba su da shi ai da bai nuna cewa don wane ya fi mutane shi ne a gaba a ko'ina ba ne ina ba ta na fahimta zai iya yiwa wataƙila akwai wanda ya fi shi ta wani ɓangare to wani yana nuna manzo Allah yana taho da mutane kowa da kowa yana tafiya da shi sallallahu alaihi wa sallam abin da ya faru shine wannan rundunar yaƙi da annabi zai tura mutum ɗari uku ne kamar yadda malamai suka faɗa cikin muhajirin da al'ansar suna da dawaki guda talatin na'am eh abu eh haka ne gaskiya ne gaskiya ne wannan hadisin ana kafa hujja da shi wajen bayani akan falalar gidan sayyidina abubakar da shi abubakar din da matar Aisha da kuma uba me za mu iya fahimta an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa ka fi so a duniya a duniya sai ce Aisha sai kuma mai tambayan yi take cewa a cikin maza fa sai ce Abubakar yace sai kuma wa sai ce Umar to mai riwaya bai gaya mana waye waye waye ba sauran amma dai ya jero wannan yana nuna mana ashe waɗannan mutane Abubakar da Umar ko Aisha da Abubakar da Umar suna da wata falala ta musamman kuma ba wanda ya kai su to daga nan ya kamata ku gane batar bata da halaka na addinin shi'a aqidar shi'a su kuma a duniya aka tambaye su wa suka fiki a duniya waɗannan mutanen guda uku kuma duk duniya ba waɗanda in shi'a suke bala'in kiyayya da gaba da su irin waɗannan mutanen guda uku warai kuwa ai daman ma ba za ma ka zama ɗan shi'a ba sai ya zama kana bala'in gaba da ƙiyayya da Aisha da Abubakar da Umar da Hafsa ƴar gidan Umar shi yasa kullun ɗan shi'a in yayi sallah suna za suna ɗan daddaga hannayensa haka suna ɗan bugawa kamar irin ana tahiya din nan to kullun addu'a suke yi a aqida su cewa Allah ya tsine wa Abubakar da Umar da ƴaƴansu guda biyu Aisha da Hafsa wallahi tallahi wannan shine yake rubuce a cikin littattafansu kuma haka suke bautar da mutanen shi yasa kullum malaman kirki suna cewa shi an ci ba addini bane yahudanci ne yahudanci ne to shine illar yaro matashi baya zuwa makaranta baya zauraron malamai na Allah da kishin addini sai a ɗebe shi a ɗora shi a wani a wata gada da zai je halaka yanzu duba yaran da ake ɗiban su ana tafiya da su akan wannan abu ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa daman kuɗi akwai harkar kuɗi ai yanzu kana so daman a ƙi da ka tafi ai za ka sa kuɗi a ɗebe su a kai su Iran su yi karatu likitanci su yi karatun injiniyanci su yi karatun musulunci irin nasu a tura su Karbala kamar yadda ake zuwa Makka da Madina su je Karbala su je su ga kabarin Hussein su je su yi bautar su na shi'anci so shi'a ba addini ba ne shi'a yahudanci ne shi'a ba musulunci ba ne ku yi taka tsantsan wannan shine gaskiyar al'amari yanzu wannan hadisin kadai ya ishe an tambayi annabi a duniya wa ya fito yace ga waɗanda yake so su kuma suka ce waɗanda suka fiki a duniya ga ta kaga an raba hanya abinda annabi yake so ba shi suke so ba kuma abinda za ku yi abin tausayi malam jahilci kaga wannan maulidin da ake faɗa wallahi tallahi malam shi'a ne suka kirkire shi daular fatimiyya su suka kirkiri wannan maulidi da kake gani wallahi malam ɗan ɗariƙu da suke yin maulidi wallahi tsinkasa suka yi sai da daula fatimiyya suka fara yi suna yin maulidin annabi maulidin aliyu maulidin hassan maulidin husaini maulidin malamansu maulidin wane ne wane ne bayan shekaru sai aka samu wani sarki almalikul muzaffar ake ce da shi shi kuma ya zo shi ma sai shigo da sufaye ciki sai ce kuma ai wanda ku rinka yin na shekunan ku a riwaya aka ce sai ya samo kan rago kan rago sama da dubu talatin a soya shi a gasa shi ya kawo filin molidi ya yanka tumaki tumaki awaki awaki awaki dubbai ya kawo farantai farantai farantai na abinci ya fi dubu kaza sai kuma ya zo ya kiraye su sai a ce a zo a ci abinci a kwanan maulidi ana yaban annabi sannan sai a kira masu kiɗa a riwaya aka ce da kansa yake tashi shi wannan sarkin sai tashi manya-manyan malaman sufaye sai ce a zo a yi rawa a ce kiɗa ana rawa ana cin abinci ana kiɗa ana rawa ana cin abinci wannan shine asalin tarihin maulidi kuma wannan abin ya faru bayan annabi ya yi hijirar manzon Allah sau sama da shekara ɗari biyu da wani to kaga illa karatu rashin karatu amma yanzu kaga sun ɗiba suna ta yi amma in shi'a ne suke asalin maulidi in shi'a ne suke yin kuma nasu ne daga gurinsu aka ɗauka to in an yi bayani mutane su je su yi karatu ba za su yi karatu ba sai su yi ta faɗa da an faɗa sai mutum ya ji ɓacin rai sai ji damuwa amma ba zai je bincika ba gashi a tarihi a rubuce gashi a littafi kurin buɗewa za ka yi ka karanta kuma ka ji inda za ka bincika ka bincika haka yake to amma matsalar jahilan da ake ɗiban su a sa su kwana suna wannan abu su ɗin ba a gaya musu wannan kuma tunda wasu malamai sun ce sai an yi to dole haka za a rufe idan a yi ta yi wallahi wani abun wato akwai abun tausayi kwarai da gaske idan ka ga yadda ake ɗiba mutane ake ɗora su akan wannan abu kuma ba sa ganewa ta yadda da ka zo kana magana akan wannan wannan matambin walidi din maulidin ne ya shigo sai a ce wai ba ka san annabi ne yanzu su wa suka kirkiri su da aka tambaye su wa suka fi a duniya suka ce matar annabi da sayyidina abubakar abinda annabi ya fi so shi suka fi waɗannan su ne za a ce suna son annabi dan shi'a shi yake son annabi yaya dan shi'a zai kirkiro abin da annabi yake so kuma sun fi haɗin kai da su sama da haɗuwa da ahlus sunna ba ruwan su da shi'a dan dan shi'a zai zai zagi Abubakar da Umar ba su ce komai ba amma an kaji sun yi magana to wani ahlus sunna ya bayani akan wani wali ko wani shehi Allah karba mu da bata Naam. Naam. Eh. Eh. Ai duk malamin da wato duk malamin da yake kan jadda yake kan tushe mai kyau. Zaka ga baya wannan abu. Ba wai sai dan izala ba, ba sai dan wallahi tallahi dan izala ne baya maulidi ba. wallahi a garin akwai malamai da yawa wanda wallahi ba sai ba in izala bane wallahi kawai dai eh izala su kai kaurin suna suna magana akan karai maulidi amma suna nan ku bincika a cikin garin nan akwai suna nan ba abin da suke yi irin irin irin maulidi ba sa so saboda ba annabi ne yake ba ala ta bautar da mutane malam eh yanzu kaga misali kaga wani wata ma fa'ida ma wanda bayan fatimiyun din daular fatimiyya wanda ifare ya ja su fa'in wani sarki ne yanzu da sarki zaka yi koyi da addinin ka ba fa malami bane ba wanda ya fara yin ya gira su fa'in wani sarki ne al-malik al-muzaffar ake ce da shi to yanzu sarki shine zaka yi koyi da shi ana zaka koyi da sarki ko attajiri akan addini ba ana koyi ne da malami shi ma malamin in ya faɗi daidai ina ko a cikin ahalari ma ba meye mai ahalari yace in koyi za ka yi yace kai ittida'i bil ulama kai koyi da malami to ya za ka koyi da wani sarki wani sarki ne abin kwarai kuwa Allah ganar da mu wannan tsaraba ce ta hanya saboda yau watan ya kare ko ko gobe ne eh akwai na rakiya za mu raka kuma akwai wani bayani shi ba za mu yi ta bayani kullum sai mun yi bayani eh kwarai da gaske za mu yi ta yi in dai ba su daina ba mu ba mu daina wa mutane bayanin gaskiya ba saboda koyaushe aka yi bayani wasu za su fahimta shiru ɗin yakan halakar da mutane sai wasu yara sai su ɗauka addini ne amma maulidi ba addini ba ne duka babu wallahi malam ana ta bayani yanzu ka duba qawaidi duba ahlari duba ishmawi duba izriya duba risala duba wannan duba muktasar wannan fa dillin ta fannan na soro malaman bid'an nan suna fa karanta da su in har maulidin nan addini ne me yasa duk wannan tafan babu ina ƙwarai kuwa yanzu duba ishiriniya kaga ishiriniya ai ita ake abin da wanda yawa annabi yabo ya waƙe shi amma amma ishiriniyan nan karaf ka tabba ishiriniyan bai duba san annabi a gurin mai ishiriniya amma bai bayanin maulidi ba kaga dai an ce maka dai ishiriniya dai karewa dai ko ko ba ka bane ba to babu maulidi a ciki amma saboda duban saboda daurewa ƙarya gindi har daga federal gama wasu suka je suka sa ake bada hutun maulidi saboda ana bada hutun kirsimeti shi yasa muka ce yana da kama da da kirsimeti saboda an bada hutun kirsimeti sai an bada hutun maulidi su ko da wanda yake jahilai ne na sama musulman san me suke yi ba addini ne a gaban su ba sun dauka wani abin kirki suke yi musulmi amma shi akwai kowa ya kwanta a gida ya baccin sai huta kawai bonus kawai ba ku liƙa shi da maulidi ba don ku ba lada a ciki kwata-kwata Allah shi ganar da mu suna nan suna bayani kullum a rediyo da waye suna faɗa mun ma za mu yi bayani har wani ne ya fito a rediyo wai duk wanda baya maulidi wai kafiri ne a garin nan wani tsinan ne ya fito rediyo yake faɗa wannan magana yau tsinan ne mana ka ce duk wanda bai maulidi ba kafiri ne ka ji ba dan Allah kuma aka yi iyarin aka ji Allah ya tawaye to jama'a kun ji shi an ci dai halaka ne kuma Allah kiyaye lalacewar bid'a ma wai mutum wai dan bid'a yazo yana koyi da dan shi'a wai da ma dariƙar ka ka rike ma yafi maka akan kai koyi da dan shi'a wallahi shi yasa za suna yin tarayya so da yawa za ku ga an zo ko taron ana kaɗe kaɗe ana ana ana haduwa eh kuma wani irin addini ne wannan ita kiɗa addini kiɗa ni ban sani ba ko ni kaɗai nake ji yanzu ba kwa jin sautin da ake sawa disco su wallahi abin mamaki yake bani kayan kiɗa malam yan DJ ake kira malam abin mamaki kuma malam an yi shiru an zuba ido malam wai kuma wai wai dole wai wai wannan shine san annabi ana munafurci a kasan nan malam maza da mata kiɗa fa malam kaga dattawan mutum da furfuransa ya kusa mutuwa yana zaune ana ana kida yana yana yana yana cikin irami yana kada kai abada Allah malam wannan wani irin tsufa ne wannan kida kan kowa ya san da dadi eh kida yana da dadi kowa sani eh saboda kayan shedan ne amma Allah ya hana sai mu hakura to mu dawo kan darsu raba ce saboda wata ya zo ƙarshe dole a yi bayani mutum ɗari uku cikin almuhajiruna da al'amsar aka ba su suka tafi da dawaki guda talatin saboda an gaya musu cewa wannan ƙabila ta uza'a da sauransa muka faɗa sun yi taro sun haɗu kuma sun kusa ma su shigo madina faraƙin su ƙaraso madina to shine manzo Allah ya ce da shi to ka zo ka tafi ka nemi taimako da duk wanda ka haɗu da su Lai dan Amr wannan Amr bin al-As cikin hikimar da Allah ya bashi idan sun zo tafiyan dan kada a gane abokanan gaban su gane tunda ɓuyan ɓuya ke idan rana ta yi sai su ɓuya in rana ya yi gari ya waye su shiga wurare sai su ɓuya a cikin daji idan dare ya yi kafa ta ɗage sai su yi tafiya su tafiya da haka har suka matsa kusa da abokan gaba malam ka duba ta basira eh yasa annabi ya zaɓe shi in rana ta yi sai ce wa rundunar yakin sa musulmin sabon kowa ya kwanta a zauna a huta a samu guri a ɓoya dan in suna tafiya ko mutanen ƙauye ko matafiya ko na za a ce ai an garo rundunar sahabbai sun taho za su yi kaza kaga abokanan gaba sun samu labari ke sai ce kowa ya farka in dare daga dare suke aiki su ta tafiya su ta tafiya su ta tafiya a bari waɗannan sabbin ai malam Allah ya musu rahama um sai da ya zo dab da su kafiran sai ya samu labari cewa kai suna fa da yawa shine sai ya tura Rafi ibn Mukais ake ce da shi aljuhani ya aika shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi aiken da kai mun kace mu je gaskiya mun ji mutanen nan yawan su ya fi karfin mu yanzu yayi tafiyar ya zo dab da su amma labari ya zo masa cewa waɗannan mutanen suna da mugun yawa dan haka kafin a fara yakin shine sai ya aika wa annabi cewa ya manzo Allah muna neman ƙari a taimaka mana a agaza mana gaskiya wato sun mana yawa da yawa jama'a suka yi haɗin kai su a nan abin da nake so ku gane su kullum kafirai malam in za su yi faɗa da musulmi haɗe kai suke yi ka fahimce ni haɗuwa suke yi yawa mu kam mu kam mu ne dama muke kekece yawa wani ma an zo ana yaƙi ana kashe mutane shi ai mutanen ake kashewa saboda Allah ta waje Allah ta waje shikenan manzon Allah ya amsa kiransa ya ya turo masa Abu Ubaida ibn al-Jarrah ya haɗo masa mutum ɗari biyu kuma sai annabi ya ba abu ubaida ibn jarrah ya ba shi tuta ce rike in dai za a tafi akwai tuta kuma sai ya haɗa shi da manya-manyan almuhajirin da al'ansa ya ce abubakar ka bi su a fitar farko ba abubakar abubakar ka bi su umar ka bi su ya ce duk idan kun je ku haɗu da shi amru bin al'as kuma ku yi masa ɗa'a kada ya ce manzo Allah ya ce ku haɗu ba na son ku yi saɓani saboda kagar rundunar akwai manyan mutane an sa masa manya a ciki kuma za ku ji an so a samu saɓanin Allah ne ya kiyaye za mu yi bayani insha Allah an jima kaɗan suka je suka taru suka haɗu da Amr Abu Ubaida ya je suka haɗu da da Amr ibn al-As shi da sojojinsa ana isa suka ce to ga mu annabi ya ce mu zo mu taimaka muku da aka zo lokacin sallah yayi sai shi Abu Ubaida wannan kwamandan na biyu kenan ko yawa aka zo za a yi sallah sai ya wuce gaba zai yi sallah sai Amru wancan kwamandan na farko sai ya jawo shi yace dawo baya sai ce a yaya yace a ai ni ne kwamanda ai ai ni ne shugaba ya za ka wuce kai sallah ina nan ni ne shugabanka ita baka ga annabi ya turo ne haddasa abubakar da umar da tuta ba yace a annabi ya turo ku ne ku taimaka mana daga zuwa taimako shikenan sai ka wuce gaba wallahi kai ga masa ba kaga an dan samu sabani da eh amru bin as yake ga abu ubaida amir bin jarrah ina su kullu da kisa sosai kai aka samu sabani su waɗanda suka biyo abu ubaida suka ce a ai mu ga annabi ya bashi tuta ya ce mu taho kuma ma ka ga saboda haka ga abubakar da umar ma duk a ciki duk shine a gaba sai ya ce a da da bana nan da zai turo ku ina ce zuwa na ne ba ni na aika nace turo ku taimaka mana ba daga taimako kawai shikenan abin ni da annabi ne ne abin nan wato ka gane ba san shugabancin bane ba wato suna alfahari da kujerar da annabi ya ba su abin alfahari ne saboda da da farkon ina ce akwai Abu Ubaida din akwai Abubakar akwai Umar akwai amma annabi yace waye yace Amr bin al-As kai ne zaka tafi da ba dan ya aika yana neman taimako ba da haka za a yi yakin a gama ba a tura su waɗannan ba ai sai ce a ni ba zan sauka da kujerar da annabi ya bani ba to shi kuma abu ubaida ibn jarrah abun mamaki mutum ne mai sanyi mai saukin sha'ani sai ce ba komai yace bismillah bismillah bismillah bismillah mu taimako muka zo ba ba wata damuwa ni dama abin da na fahimta na dauka cewa tunda annabi yanzu ya turo ni kamar ni na cancanta na wuce mai sallah sai ce masa a'a koma baya to yana da bayanai da yawa za mu zo mai bayani daga baya insha Allah a cikin kissar abinda za mu ɗauka wanda za ta baka sha'awa kwarai da gaske akwai darussa kamar haka na farko dai mun fahimci ikhlasin shi wannan bawan Allah Amr bin al-As abin da ya faru ya ce manzon Allah ne ya aika mu sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce min kuzu alayka thiyabak dauki kayanka dauki makaminka dauki kayan fadanka maza maza maza ka taho ka zo ka same ni yace sai na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa yatawaddau na tarar da annabi lokacin da ya aika wa yanzu na dawo da mu farkon yaya aka tura shi Amr bin al-As annabi ne ya aika masa yace ya dauko rigarsa da kayan yakin sa duya taho yana neman shi da yazo sai tarar da manzon Allah yana alwala yace ina zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalle ni sama da ƙasa ya kalle ni sama ya kallo ya kallo ya kallo ya kallo har ya kalle ƙasa sannan sai ya kifa kansa in shiru sai annabi ya ce inni uridu an ab'athaka ala jaysh ina so zan tura ka ka zama komandan wasu sojoji za ku je yaki malaka ji yaki ne kamar wasa yaki mutuwa za ta fi amma sun sallama rayuwarsu gaba ɗaya ga Allah mu yanzu kaga jam'i ma yana gagarin mu ballanta na fita yaki a ce malam yana kiran ka zo za a tura ka sambisa ko za a tura ka mai dubu ai wani wallahi gudawa zai kama yi daga jin kiran ma ya ƙara gaba ya ce Allah zai kubutar da kai in ji annabi ya gaya fa yusallimuka Allah kuma Allah zai baka ganima ya ce ni kuma ina maka kwaɗayin ka je yaƙin nan ka dawo ka samu ganima ka samu wadatar arziki annabi yake gaya masa wannan amr bin al-as ya ce ya rasulullah ma aslamtu min ajli al-mal ya manzon Allah ina so in shaida maka ba dan kuɗi na musulunci ba ka duba kai fa wani annabi fa yake gaya masa wannan magana yace ya manzon Allah ba dan kuɗi na musulunci ba walakinni aslamtu raghbatan fil islam tsaban kwaɗayin musulunci yasa na musulunta kuma wa an akuna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yaushe ni buri na kawai in yi musulunci in ga ina tare da kai ya annabi yanzu dan Allah mala akwai mai san annabi sama da irin wadannan mutane sai manzon Allah ya ce ya amru ya amru bin al-as yace ka kula ni'ima al-malu salih lil al-mar'i salih dukiyar ba abun ki bane amma madalla a samu dukiya ta halal kuma tana tare da mutum na kirki mutumin kirki kuma yana da dukiya ta halal wannan abun sha'awa ne to wannan nake maka sha'awa ba wai kwaɗayin duniyar nake nuna maka ba yanzu dai karewa dai annabi ne yawa ya tallata masa ya samu arziki saboda in ya je yakin a matsayinsa na komanda aka je aka dawo an samu ganima zai amfana amma shi ba wannan ne a gabansa ba to kaga wannan gaskiya yana nuna mana mutumin ne yana da ikhlasi kwarai da gaske kuma yana da karfin imani to abin da ya kamata mai koyi da shi kenan kullum mu saka Allah a gaban mu kullum mu saka Allah a gaban mu in mun saka Allah to mun huta malamai suke faɗa cikin maganganun da wannan sahabin yake faɗa Allah ya masa rahama Jursum ibn Nashir Abu Sa'labat al-Khushani yace duk mutumin da ya rike Allah ya kama ibadar Allah to Allah zai rufa masa asiri a rayuwarsa bai zai wulakanta ba abinda zai ci ya sha ba zai wulakanta ba in dai ya rike ibadar Allah ya rike bautar Allah dan Allah to kafahu Allahu mu'natad dunya wahalhalu da bukatun duniya daidai gwargwado to Allah zai ɗauke masa wannan nauyi ka kula akwai waɗanda ba masu kuɗi ba ne amma suna cikin rufin asiri kuma shi tara kuɗi ba shi ne rufin asiri ba wallahi ba shi ba ne wallahi akwai waɗanda suna da kuɗin amma asirinsu a tone yake kamar yadda mulki ba shi ne rufin asiri ba duk wanda ya auna duniya a wannan awon ya yi mata awon kuskure amma abinda nake so ku gane duk wanda ya kama ibada haka wannan sahabi ya ce wanda ya kama bautar Allah da gaskiya to Allah zai ɗaukan masa nauyin mu'unatar duniya walhalar duniya ka jira kawai shine imamu az-zahabi Allah ya masa rahama sai yace sai shari'a ta nuna mana mu bi hanyar neman mu yi ibada sai kuma mu bi hanyar da zamu nemi abin da zamu ci mu sha to anan ne Allah zai buɗa ma ba kuma cewa akai ka je ka ibada ka kwanta a masallaci ba ko ka ce kana ibada ka zauna a gida ba a'a kana bautar Allah kuma kana fita nema hanyar da Allah ya sare maka wani kasuwa ne wani aikin gwamnati wani noma ne wani kiwo ne wani wani aikin hannu ne a'a ka yi ibada sannan ka bi Allah zai bude maka hanyar da za ka samu rukun asiri a ciki in tattaqullah ya Allah kun furqana dan Allah mu rike wannan mu rike wannan kenan sirrin rayuwar ka ba Allah babu cin karo tsakanin bin Allah ka da rashin samun rufin asirin ka babu cin karo kar mutum ya ce idan ya kama ibada yana zuwa masallaci yana sallah yana karatun qur'ani yana bin iyaye yana kaza wai wannan zai hana shi ya samu arziki wallahi ba haka bane akwai manya manyan malamai da sun shahara kuma suna da kudin kai malamai shi suka yi lokacin da ka guji duniyar ma lokacin da za ta zo ta me ta bi ka kun ji daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna mana cewa a cikin wannan hadisin ashe ita dukiya ta halal abun so ne dukiyar ba abin ƙi bane in dai dukiyar halal ne arziki na halal ba na haram ba abin so ne kenan ba aibu bane dan an ga mutum kirki salihin bawa yana neman dukiya ba laifi bane dan an ga mutum ya je kasuwa yana neman abincin da zai ci da abin da zai rufa asiri ko yana sana'a kenan ba laifi bane shi yasa manzo Allah yake ni'ma almalu salih lil mar'i salih madalla da dukiya ta kwarai da ta haɗu da mutum na kwarai kun ga kun fahimci wannan na'am ƙwarai kuwa akwai hadisi da manzo Allah yake faɗa cewa tajiri amintacce mai ibada mai imani Allah a kiyama kaga a tajiri ne yayi kasuwanci ya samu wadata amma ibada a gaba yake a ran tashin kiyama Allah zai hada shi tare da annabawa da shahidai kaga babu cin karo kun fahimci wannan abu na biyu shine haɗuwar kai a cikin al'umma musulmi abu ne da ake so kuma ba a son rarrabuwa yanzu lokacin nan da shi wannan bawan Allah Abu Ubaida ya wuce zai yi zai ja sallah sai amru sai zo ce a'a koma aini ne abis sun ɗan yi jayayya amma daga ƙarshe sai shi abu ubaida dan a samu haɗin kai dan ya ga dama shi ma zai iya ja ya ce ni ma ya amiri ne annabi ya turo ni amma dan ya nuna mana amfanin haɗin kai a cikin al'umma sai shi ya janye kenan idan wancan ya ja wannan ya ja to a samu wani shi kuma sai ne sai ya sauka kaga an samu haɗin kai har ma yake ce da shi ni daman annabi ya gaya mu shi wato abu ubaida yake ce ai da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu kwantar da hankalinka yace wallahi zan maka da ko ka saba mu shi abu ubaida yake gaya wa eh yace kai hakuri kwantar da wallahi ko ka saba mu ko ni ne da gaskiya in ka saba mu a yau zan maka da zan maka biyayya yace saboda alƙawarin ƙarshe da manzon Allah ya gaya mu yace idan ka je wurin mutumin ka to kai masa da'a kada ku samu sabani wala takhtalifa dan girman Allah ka duba malam kaman annabi ya san za a yi wannan abu daga ƙarshe da zai tafi da Abu Ubaida zai tafi yace to karfa ku saba saboda ya san wancan babba ne wannan ma me babba ne wala takhtalifa kada fa ku saba annabi baya san sabani yace to na tuno wannan kalmar da manzo Allah ya gaya mu yace wallahi in asaitani la uti annaka wallahi ko da ka saba mun zan maka da'a shikenan kuma yace wuce kai sallaka ba wani damuwa ba damuwa Abu Ubaida ya gane cewa wato zaman lafiya shine su haɗu kuma yana da ikhlasi ku tuna tarihin farko lokacin da aka turo shi Amr bin As aka ce mai ga abin da zai samu yace wa Annabi ni dan Allah bane ashe kaga idan ka fahimci mutum yana kokarin yayi abu dan Allah ne ka taimake shi kada shedan ya sa ka aran ka ji a ai ni ne ni baya so na ne ni kaza kaza Allah tunda dan Allah yake in dai ka gamsu dan Allah yake to kai mai da azziya shi abu abu na uku da zamu karu cikin darasin a cikin wannan yakin wato Allah ya nuna mana karfin wannan bawan Allah shi Amr bin al-As kuma ya tsaya kwarai da gaske ya kubutar da rundunar yaƙinsa ta hanyar aikata wasu abubuwa kamar haka kamar ya mun karanta da kudazu saboda tsabar kada a samu matsala a yaƙin nan baya tafiya da rana da daddare yake tafiya wannan yana nuna ƙwararren mutum ne kwarai kuma yana nuna cewa yana da kyakkyawan tunani da kuma tunani mai nisa kwarai da gaske ya ɓoye motsinsa ga abokanan gaba da rana ba ran san motsinsa ba kuma dai ya kubutar da sojojinsa kar ya kai su ga halaka sannan kuma abu na biyu ya taimaki sojojinsa ba za su sha zafin rana ba inda ya ce ku tafi da rana ai za su sha zafin rana da yunwa ya hutar da dabbobinsu za a yi tafiya cikin sanyin dare kaga wannan tunani ne an ruwaito cewa a wannan tafiyar kawai sai rundunar yakin nan suka ce kai sanyi yayi yawa suna so za su hura wuta sai ce sai ce kar wanda iya da ya hura wutar nan kuma in mutum ya mun taurin kai ya hura wutar nan sai na afka shi a cikin ta ai yana da yaji ne sosai a murmi akwai tunani amma fa akwai zafi malam sanyi ya dame su cikin dare suka ce za su hura wuta kuma wannan yana nuna mana ba sa yin abu sai da biyayya da ladabi sai shugaba ya ce a yi duba wuta ce ba kawai za su hura sai da sai su nemi izini ya ce kar a hura ya zauna shi kansa yana cikin sanyi eh ya ce kar wanda ya hura mu wuta nan wallahi mu sai hura sai na afka shi a cikin ta suka yi shiru suka kyale suka mai da malam suka sha sanyi yayin da ana dawowa Madina suka ce ya Rasulullahi kaga abin da mutumin nan ya mana wuta fa ya hura mu ya hana mu mu hura wuta ya hana mu sai annabi ya ce kai ko me yasa kai haka sai ce ayya ai abin da yasa ban ba su dama suka hura wutan nan ba in muka hura wutan abokanan gaban mu suna neman mu ne so da mun hura wuta sun ga alamar wuta na farko za su gane a inda muke na biyu kuma za su yi ta zirga-zirga a gane ma ba mu da yawa kai fa ya manzo Allah na turo ma na ce ma sun fi mu yawa sun fi mu karfi in muka hura wutar nan za a gane mu nawa ne yasa nace gwanda mu hakura da sanyin akan a gane mu a mana kwaf daya sai kowa ya shiru sannan kuma suka ce da aka zo aka yi ci nasara suka kori abokanan gaban nan sai suka ce sai mun bi su za mu bi su sai mun raka su sai ce a'a ba za ku bi su ba tun da dai an ci nasara sun gudu to ku samu mu ma mu samu inda za mu yi suka ce sai sun bi su sun raka su ai ba a gama kore su ba yi ya ce haka ma suka ji bacin rai suka ce dan me ya ce ku ba ku ganewa ku fa ba ku da yawa idan kuka bi su suka leƙo suka gano ba ku da yawa da yanzu sun gudu amma suka bi ku suka ga abin nan za su iya dawowa in kuka ruga da gudu kuma za su iya kewaye ku gaba ɗaya ya ce ku kyale su kaga wannan yana nuna mai yana da fikihu yana da fahimta yana wata ana fahimta abu na uku abu na hudu shine ana cikin wannan yanayin akaram kallah kawai sai Allah ya jarabe shi sai mafarki janaba ta kama shi babu ruwan zafi da za a yi amfani shi ana bala'in sanyi don saboda sanyin ne suka ce a hura wuta kuma shi ne kwamanda kuma shi ne liman shi zai limanci kawai da ya ga kai shi ba zai iya zuba ruwa a jikinsa ba kawai shi kenan sai sai abin nan kawai sai zo ya musu ya yi taimama kawai ya tattaba ƙasa shi shafa jikinsa kawai ya ce sau wallahi haka suke sau wannan suka bi shi ƙwarai kuwa suka koma suka ce ya rasulullahi mutumin nan fa ya mana sallah fa da janaba a jikinsa shugabancinsa akwai tsanani in yace abu dole sai ya yi aka je gurin manzo Allah sai manzo Allah ce ya amru sallaita bi ashabika wa anta junub sahabbanka abokaninka kai wa limanci kana janaba sai ya ce ya rasulullahi sanyi ya hana ni ne wanka in na zo na yi wankan nan ba lalle ne ma in iya jagoranta su ba akwai sanyi kawai kuma ni na tuno Allah ya faɗa a cikin alkur'ani wala tulqu bi aydikum ila tahluka ay afwan wala taqtulu anfusakum kai inna Allaha kana bikum rahima yace Allah ya faɗa mana kar mu kashe kawo kanmu Allah mai tausayi ne gare ku yaya zan je in ɗebi ruwan sanyi cikin wannan sanyin da su kansu itace suke nema su hura in zo in ɗebi ruwan zuba jikina yace a ni kawai wannan aya na na tuna na ga kawai Allah mai rahama ne kawai ne ne ya taimama ta kawai na abin nan na abin nan na ne sallah haka kawai sai manzo Allah ya fushi da dariya yayi dariya yayi dariya yayi dariya kawai sai ce shikenan hukunci yayi to kaga wannan yana nuna mana akar makalla wannan mutum yana da basira in annabi ya ce wani shi shugaba ne a kaza to dole akwai wata hikima kaga akwai abubakar akwai umar akwai waye da sauransu amma ka duba subhanallahi alazim wannan din shi aka sa wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana kaga mun amfana wato ashe taimama tana iya tsayawa a matsayin sanyi kaga kuma hadisin ya dace lokacin sanyi sai mutum ya tashi a cikin wani yanayi bai da ruwan sanyi ruwan zafi ka fita kawai ka buga taimama fab ka shashafa ka je kai sallaka halal ne gashi nan wannan bawan Allah yayi sannan kuma wannan yana nuna mana ashe a lokacin annabi ma ana yin ijtihadi kamar yaya annabi yana raye mutum ya rasa nasi tunda shi bai san wani hukunci ba kawai sai ya tuno ko Allah ya ce kada ku kashe kawo ku kuma Allah mai tausayi ne kawai sai ya yi kokari ya nemo hukunci kawai ya buga kawai kuma da annabi ya zo ya mai ya tabbatar masa bai yi inkari gare shi ba eh shi shi shi shi na ce taimama dan wake tunatar da ni dan kar ku dauki dauki taimaman da na sani dan za ku yi mamaki ta to in ya taimama dan me ma za ce ai birgima yayi ai ka gane shi da yazo taimamar taimaman birgima yayi ma'ana da ya ga ba ruwa ya ga cewa ruwa in ya sa ruwa a jikinsa zai cutu wallahi da yace kamar yadda dabba ko jaki yake birgima haka yake birgima a cikin kasa yake birgima yake birgima yace sahu kawai to shi a lokacin bai san taimamar ba ka duba malam bai san ta ba shine ma annabi yazo yace ai da ba birgima kai duk jikin ka ba taimama kan da hannu da fuska ai ya isa ai shi ko gaba ɗaya jikin ya jike ya watsa wa jikin ƙasa gaba ki ɗaya a maimakon me wanka to kaga wannan yayi ijtihadi ashe a shari'a idan mutum ta koke maka karasa yadda zaka yi to ka nemo hukunci kawai shin abin da Allah ya baka Allah ke hanya kenan zai iya yiwa a yi taimama kuma akwai ruwa kenan kenan ba wai kullun a ce ai ana yin taimama ne in ba ruwa ba a'a ko da akwai ruwa ma za a iya yin taimama kamar yaya lokacin da amfani da ruwan ba zai yi ba ko ga ruwa amma ba gugar da za a jawo ko kuma ga ruwa akwai ciwo ba za a iya taɓa ruwan ba sai a ce mama ko kuma ga ruwa iyakacin wanda za a sha ne kuma ana tafiya mai tsawo in aka canje shi za a iya shiga matsala a ajiye ruwan a yi taimama kenan an yi taimama kuma akwai ruwa ko kuma ga ruwan ga gugan amma akwai zaki a gindin rijiyar ka je ne don neman ruwan alwala ka je zaki ya cinye ka ko wani maciji kwantacce a gindin rijiyar ka je ne abin nan sai ka haƙura kai taimama duk waɗannan wato wasu hanyoyi ne da shari'a take bayarwa na mai da sauƙi kuma wannan yana nuna mana ashe ya halatta mai taimama wanda bayi da alwala wanda ya taimama ya yi limanci wa masu alwala haka ne kaga wannan taimama ne da shi amma sauran duk sahabbai sun yi alwala ashe magana da wasu malaman fiqh suke cewa bai halatta mai taimama ya yi limanci wa masu wannan ba a'a rajihin magana shine ya halatta mai taimama ya limanci wa masu alwala abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun ba harshe Allah ya fi mana gobe insha Allah sai mu ɗora cikin abin da muka abin nan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh